الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في طلاق المريض babin da ya zo na bayan kuncin mara lafiya ya saki matarsa wace irin magana kenan ina ma'anar wannan tambaya hukumi talaqil mari mana mara lafiya ya saki matarsa ta saku ko bata saku ba to ba abin da yake nufi ba kenan abin da yake nufi za mu ji insha Allah mun karanta imamu malik kenan imamu darul hijira قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أن عبد الرحمن ابن عوف طلق امرأته البتة عبد الرحمن ابن عوف sahabi ne kuma babban maloniya ne cikin maloniyar sahabbai shi ya saki matarsa yana da mata hudu ya saki matarsa wa huwa maridun alhalin kasancewa ba shi da lafiya ba shi da lafiya ya sake ta fawar rasa ha usman bin affan sai ya mutu cikin wannan rashin lafiyan bayan ya sake ta sai na usmanu da matsalar ta zo wajensa sai ce ai tana da gado sai ba ta gado min ba dan qada'i iddatiha bayan ma ta gama iddanta aka ce tana da gado sai sai na usmana ya raba gado ya bata mana in mutu ya saki matarsa ba shi da lafiya akwai shubuhan cewa ya yi haka ne don ya haramta mata gado fa yi amalu bin aqilin kasdi mafahum? قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض سيدنا عثمان يا wannan bawan Allah ya rasu ya saki matarsa ya saki matansa kuma ba shi da lafiya amma sayyidina Usman sai ba su gado yace suna da gado sai raba gado ya ba su qala wa haddathani an malik annahu sami'a rabi'at ibn abi abdurrahman yaqul balagani yace ya iso mini annan ra'ata abdurrahman ibn auf cewa matan abdurrahman ibn auf sa'alatu an yi tallikaha ta nemi ya sake ta faƙala sai ce iza hitti sun matahurti fa'azini ni ya ce in kika yi haira kika yi tsaki ki sanar da ni zashe in sake ki falam ta hatta marida abdurrahman ibn auf ba ta yi haila ba har abdurrahman ibn auf ya kamu da rashin lafiya falan ma tahurat azanatu da ta tsarkaka shi ta sanar da shi fato na yi haila fa har na yi tsarki fatallaqaha albatta shi ya sake ta saki na karshe wanda ba komai aw tatliqatan ko ko saki daya kuma saki saki daya din shine kadai abin da ya saura shine albattan kenan لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض a wannan lokacin da ya saki matar tasa saki uku kenan ba shi da lafiya fawar rasa ha usman bin affan minhu badan qida'i iddatiha bayan ta gama idda sayyidina usmana ya ba ta gado yace tana da gado tunda ya sake ta ba shi da lafiya qala wa haddathani an malikin ba kowane rashin lafiya matan mutum mutum kan shi na ciwo zazzabi ya kama shi ko kolera shi ke da ya saki matan za ta yi gado za su bayyana duk ma'ana rashin lafiyan da ya kwanta bai tashi ba a ciki imam malik ya ce rashin lafiyar da ya hana mutum kai kawo ya saura waje daya alawa haddasani an malikin an yahya bin sa'idin an muhammad bin yahya ibn habbana qala kanat inda jaddi habbana imra'atani yace kakana habbana yana da mata biyu hashimiyatun wa ansariya hashimiyya da banar sariya wannan cikin bani hashim hashimin dangi ce wannan kuma yar wannan kuma banar sariya mutuniyar madina fatallaqal ansariya sai saki mutuniyar madina sai bar hashimiyya bakuraishiya kenan wacce take mutuniyar makka wahiya turdi idan kuma tana shayarwa wacce aka sake ta dinna an sake ta tana shayarwa an fahimta famarrat biha sanatun thumma halaka anha sai da aka samu shekara cur sa'annan sai ya mutu shi da ya sake ta din walam tahid ma'ana sai ta samu shekara ɗaya ba ta yi haila ba kenan mace na shayarwa wani lokaci ba ta yin haila din faqalat ana arithuhu lam ahid ke ta zo tana kafa hujja ni zan gaje shi fa don tun da ya sake ni ban yi haila ba fahtasamata ila Uthman bin Affana ce hashimiyya da ansariya sai suka samu aka samu jayayya tsakanin su sai suka je wajen sayyidina usman hashimiyya na cewa ba ta da gado an sake ta balansariya kuma na cewa ina da gado ban yi haila ba tun da ya sake ni har ya mutu faqada laha bil miras sai sayyidina usman ya ce ke balansariya kina da gado shi ba ta gado falamatil hashimiyya usmana hashimiyya din sai ta ce ma usman sai ta zarge shi dan me za a yi haka ba ta da gado ya sake ta ba ta hannun shi ta mutu akan me za ba shi gado fa qala usman sai sayyidina usman ya ce hadha amalu bin ammi dan baffanki ali ibn abi talib shi yace haka za a yi huwa ashara alaina bi hadha yani ali ibn abi talib ita ba hashimiyya bace ba, ce ba? ali ibn abi talib fa kanawi ba kano dai mutum menene shi ma menene hashimin dangi ne shi ma to sai aka ce mata ai wannan hukuncin da kike musu akai dan uwan dan baffan ki dan uwan ki ya yanke wannan hukunci shi ma hashimiyin ne a shi ma bane hashim ne shine sayyidina ali ibn abi talib to shikenan ba dole ta yi shiru ba قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول يتي ابن شهاب شيخ إمام مالك يتي أنا فدرجوا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا إما تنسك ما تنسك وهو مريض alhali kasancewa ko kasancewa sai ba shi da lafiya yana cikin rashin lafiya ya sake ta saki uku fa innaha bitawkid ko tarithu za ta gaje shi قال مالك إمام مالك يتي إذا طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها ni sake ta alhalin ba shi da lafiya amma da ya aure ta bai sadu da ita ba kafin ya sadu da ita falaha nisfu sadaq wala hal mirasu za a ba ta rabin sadaki kuma za ta ci gado riba biyu biyu kenan wala iddata alaiha wa malakum alaihinna min iddati ta tadunaha ba ta da idda tun da ya aure ta bai sadu da ita ba za ba ta rabin sadaki kuma za ta ci gado wa inda khala biha to da ya aure ta kuma ya sadu da ita thumma talaqaha sannan ya sake ta falaha al-mahr kulluhu za ba ta za ba ta sadakin ta cikakken sadaki wal mirasu da gado qala malik imam malik yace al-bikr was-tayyib fi hadha indana sawa'un to an ji abinda mazhabin imamu malik abinda malamai suka faɗa shi ne kala abubakar bin al'arabi yana cikin manya-manyan jigon mazhabin malikiya shi ya ce kala imamu abubakar bin al'arabi hazihil mas'ala wannan matsalan da aka tattauna mutum ya mutu mutum ya saki matarsa ya mutu za a ba shi gado ya ce imamu malik ne ya yi ijtihadi saba akasin sauran malamai min al-masalih allati farada biha malik duna sa'ir al-ulama yace yana cikin masalolin da imamu malik ya kadaita da ita ba tare da sauran malamai ba fa innahu saboda cewa shi imamu malik radda talaq al-marid alayhi tuhmatan lahu fi an yakuna qasada al-firara min al-miras yace abinda yasa imamu malik bai ba ta gado yace ai in mutum ba shi da lafiya ya saki matarsa akwai shubhan cewa ya sake ta ne don kar ta gaje shi akwai shubhan cewa haka ne akan haka imamu malik ya ce to za a ba ta gado man ista'jala bi shay'in uqiba bi hirmani eh na ce babban malamin malikiya da nake karatu a wajen shi daga bakin shi nace daga kun daga yace in nace to in mutum yace in kin yi kaza kin saku sai ta saku don a sake ta sai yace to amalu bi naqidi qasdiha she ai mu'amala she ai mata akasin abinda ta fita ne don a sake ta sha ce auren bai mutu ba shine ka shine wannan mas'alar ko wa khalafahu sa'irul fuqaha'i yace sauran malamai sun saba sun saba wa imam malik a cikin wannan mas'ala walhaƙu lahu ya ce shi kuma imam malik shi ke da gaskiya maganar sai ta tafi gaskiya tafi ƙarfi saboda mai li'annal maslahata aslun ai maslaha cikin shari'ar musulunci asali ne duk inda aka samu maslaha to daga nan shari'ar Allah take wa qat'ul huquqi la yumkinu minha bizunun a yanke mata kwasan matarsa ce ya sake ta tana da gado in ya mutu shi aka ce in ana wani zato ba za a ba ta gado ba don ya sake ta sai suka ce ai wannan zato ne ko waƙar tallaka abdurrahman bin auf shi aka kawo kisar abdurrahman bin auf aka ce tallaka zaujahu tamadura sunan matan abdurrahman bin auf tamadura sai ya sake ta matansa hudu ne abdurrahman bin aufin yana da mata hudu sai ya sake ɗaya a cikin sunanta tamadura au tamadura fattafaka usman bayan ya sake ta sai ya rasu to ya za a yi sai sayyidina usmanu da sayyidina aliyu suka ce za a ba ta gado waqada usman bihi yace sayyidina usmanu ya zartar da hukunci haka za a ba ta gado wa huwa qawiyyun fi babil maslaha yace wannan magana tana da karfi a cikin babin maslaha fa akhbara bihi malik wa kana mautu abdurrahman bin auf an arba'a zawjatin fasuli hatta madura an rubu ismuni bi 80 alfan wannan tamadura din da ta zo shi aka ce tike sai na Usman ya baki gado zaki ci gado amma za a yi sulhu da ke za a baki mai a ciki rubu sumun maimakon sumuni sha baki rubu sumun rubu sumuni din shine ya kama 80 alfan dubu 80 na zinariya ko azurfa saboda Abdurrahman ya bar kudi da yawa mai kudi ne sosai an fahimci wannan mas'ala to matsala ta biyu wace irin cuta ce kowane irin rashin lafiya ne in mutum ya yi shi kenan matarsa ta zama in ya sake ta tana da gado ya ce alfiƙuhu fi masa'ila ahaduha fi sifatil maradi wa ma yalhaqu bihi wa ma yalhaqu bihi min al-ma'ani allati tajra tujra majrahu fi baqa'i hukm al-miras wanda irin rashin lafiya ne zai sa in mutum ya saki mace in ya mutu yana da gado والثانية مسألة تبيو هو في حكم طلاق المريض hukuncin sakin mara lafiya din amma sifatul maradi wani irin rashin lafiya ne in ya samu mutum ya kama mutum in ya saki matarsa za ba ta gado ya ce faƙad ƙala fi kitabi muhammad a cikin littafin muhammad akwai muwatta muhammad wani babban malami ne na hanafi ma yana da muwatta ya ce a cikin wannan akwai in kana maradan yuqidu sahibahu an ad-dukhul wal khuruj in rashin lafiya ne da yake ya hana mutum sakat ba ya iya shiga ba ya fita ba ya zuwa ko ina yana zaune waje ɗaya ne to in ya mutu za a ba matarsa gado ko kuwa a'a rashin lafiya ne da ya kwantar da shi daga wannan rashin lafiyan bai tashi ba har ya mutu shine ma'ana ya kwantar da shi ko ya hana shi shiga da fita ya hana shi kai kawo har ya mutu a ciki ma'ana shine ake ce ma ciwon ajali ko shine ciwo ya ciwon ajali yake wanda ya kama mutum ya saura kunci har ya mutu an fahimta amma mas'alatu thaniya fi hukmi talaq al-marid faman talaqa imra'atahu warithatu wa imma tabada qida iddatiha wa bada an tazawwajat wannan malamin malikiya sun tsananta bayan ya sake ta ta gama idda ta yi wani aure ya mutu ya ce tana da gado eh eh ai ba son zuciya suke bi ba shi suka ce ai gashi idan ta sala maraduhu ila an tufiya khilafan lishafi'i fi qawli yace in rashin lafiyan ya ci gaba da shi bai yanke bai samu lafiya ba har ya mutu shine ciwon ajali kenan imamu shafi'i shine yace shine yace me anil mabtuta fil marad la tarithu yace wacce aka sake ta saki uku cikin rashin lafiya ba za ta ci gado ba والدليل أن عبد الوهاب قال إن ذلك إجماع الصحابة yace ai abinda sayyidina usman ya yi nan ijma'i ne na sahaba sayyidina usman da sayyidina aliyu suka yi ba a samu mutum ɗaya ba cikin sahabbai da ya saba musu ya zama ijma'in sahaba kenan sai dai magana da ta fito wajen ibnu zubair ita kuma bata isa ta ture waɗannan maganganu ba wani an na zalika yi ruwa an umar wa usman wa aliyu sai na umar hukuncinsa kenan sai na usman hukuncinsa kenan sai na aliyu hukuncinsa kenan wa gairuhum wa la mukhalifa lahum babu wani sahabi da ya saba musu sai aka samu ijma'u sahabi kenan illa ma yurwa an ibn zubair sai dai abin da ya taho daga ibn zubair wannan mas'alar an ji ta ko malikiya sun tsananta akan wannan mas'ala e mecece ita mutum ba shi da lafiya ciwon ajali tun da ya kwanta bai tashi ba har ya mutu ko cutar da ta hana shi fita da kai kawo har ya mutu sai cikin wannan rashin lafiyar sai saki matarsa ko ta gama idda ta yi wani aure ko bata gama idda za ta ci gado saboda me saboda ijtihadin imam malik shi kuma imam malik dama malamai an ce imam malik so da yawa ijtihadin shi yana daukowa ijtihadin sayyidina umar ne an fahimta yana da ijtihadin sayyidina Umar ne kowanne limami a cikin su Imam Malik Imam Ahmad Imam Shafi Imam Ahmad Imam Abu Hanifa Imam Abu Hanifa cikin ijtihadin sayyidina Ali saboda Kufa Imam Shafi haka kowa wannan imam wannan yana kokari yana kokari yana koyon ijtihadin sayyidina Abakar ne wannan yana kokarin ijtihadin sayyidina Usman wannan yana kokarin ijtihadin sayyidina Umar yasa za ga mas'alul malikiya mas'aloli da yawa daga Umar ne zuwa Abdullah bin Umar zuwa Ibn Shihab az-Zuhri zuwa Imam Malik inda abin yake gangarowa ke an fahimta to shi yasa muka ce muku tun wancan lokacin duk waɗannan mas'aloli malamai suna gina su ne akan ijtihad ijtihadi suke su kuma sun kai su yi ijtihadi ne amma kai baka iya jan baki ba ma za ka je ka ce kayi ijtihadi ijtihadin mai ke nan abinda ke gabanka ba ijtihadi ba ne jihadi ka yaki zuciyarka ka je ka zauna kan buzu ka yi karatu ka haddace lahallari ashmawi ka je izziya ka je ka za ka zo har ka kai muktasar kana karatu kana ba da fatawa to ka isa kai ijtihadi an fahimta eh ta nemi me eh akwai in ta nemi zai zo in ta nemi saki aka yi mai aka yi mai hulɗi wannan matsala ce daban aisha ya ce mata ki je in kin haila kika tsarkaka ki dawo ba haka bane ba to ai da yana so lokacin shi sake shi ke ta je ta dawo ta je ta dawo ta ya sake ta to amma tun da rashin cikin rashin lafiya ne za a tuhume shi da cewa ya sake ta to in ba shi da lafiya sai takura mata ya gallaza mata za zo magana za ta zo ko cikin sharhi ko cikin matani in ya gallaza mata har ta zo ta yi hulu'i ba mun karanta ba ya takura mata ta zo ta ce a yi hulu'i ta ba da abin da ya bata sai daga baya aka tabbatar da cewa cutar da ita ya yi sai a yi mai sai a mayar mata ciwayewa ya sani in aka samu irinta sai aje wajen alkali sai ya bincika ya tabbatar shi ne zai ijtihadi yadda zai fitar da hukunci eh haka ake haka ake to so da yawa sun tambayi matsala sai a ce ya faru ne sai a ce a'a to ka bari in ya faru ka zo a sama maka jawabi babu ma ja'a fi mut'ati talaq ma'ana a cikin shari'ar musulunci akwai wani babi na in mutum ya saki matarsa zai kawo wani abu ya bata saboda hankalin tekwanta ko shi ne mutu'atu talak in ba ka bi duk sa'an da mutu ya saki matarsa ya yi fushi da ita da sun bata ne amma kuma aka ce karka kyale ta haka ka ɗauko wani abu ka bata in mai kuɗi ne bata gida akwai masu kuɗin da ya baya suke da shi ya bata gida kyauta ko gona ko kuɗi ya bata ta shari'ar musulunci kenan eh ba wanda ba shari'ar da ta kare haƙƙin mata kamar shari'ar musulunci ba shari'a duk duniya tun da aka yi duniya har ana ne ba shari'ar da ta kare ya mace ta mai da ita mutum kamar shari'ar musulunci to amma ba ka karanta ba ba ki karanta ba ba ta karanta ba to ya za a yi a san wayannan abubuwa sai a yi ta bin son zuciya tun da son zuciya aka saka ana bi da wahala fa dole za a sha wahala dole saboda kai mijin kanka kai ba abin da ka sani addinin musulunci shi sallah zakka azumi hajji da me da kalma su kuma aka ce buniyar islamu ala khamsi wa'annan a kansu aka gina addinin musulunci a kansu aka gina addinin musulunci to ina addinin musulunci in kana so ka san menene addinin musulunci shi ka koma ka karanta littafin hadisai manzo Allah ce laisa minna man lam yuqir wa yarham laisa minna man khabbaba imra'atan ila zawjiha laisa minna man laisa minna man akala shab'anan wa jaruhu ji'a ji'a to in manzo Allah ce laisa minna ماذا يعني هذا المنية ليس منا هل يعني معشر الأنبياء معشر المرسلين معشر القرشيين ماذا ماذا معشر المسلمين معشر المسلمين معنى duk sallan da kake duk zakkan da kake duk hazumin da kake duk hajji da kake in kai wannan abin kai ba musulmi ba haka manzo Allah ya faɗa je ka karanta laisa min naka za laisa min naka za laisa min naka za laisa min naka za zaka samu babban assignment zaka cire babban ilimi a ciki kana azumi kana sallah kana zakka kana hajji kai hajji su dubu kai hajji su menene ne amma manzo Allah ce man lam yuqir kabirana wa yarham saghirana man lam ya'rif kabirana haqqahu wa ya'rif li saghirana haqqahu manzo Allah ce duk wanda baya giba mana gaba da shi baya tausaya mana kasa da shi ba shi cikin mu cikin musulmai ba musulmi bane ba, ba. akwai inda manzo Allah fito fi karara laisa bil mu'min wanda ya ci ab gidan shi ya koshi makocin shi ya kwana da yunwa ba mumini bane laisa minna man khabbab imra'atan ila zawjiha ba musulmi bane wanda ya bata mace wajen mijinta don a sake ta wanda ya bata da wajen uban shi wanda ya kaza duk manzo Allah ka je karanta littafin hadisi laisa minna laisa minna laisa minna manzo Allah zai kama hannunka yawo ya kewaya da kai nuna maka addinin musulunci ina yake yace man ghashana wanda ya muna alghus ba musulmi bane ba abinda za ka auna shine laisa minna minna din musuwa farko sai ka ana musuwa ma'asharar anbiya maganin ba za ta shiga ba manzannai ba za ta shiga ba kuraishawa mutanen maka'a musulmai ba shi cikin mu musulmai ba musulmi bane bake wanda ya algus in ya tara mutane dubu ya ba su tikiti sun je umura sun yi addu'a manzo Allah ce laisa minna haka malamai suka ce ka kare talaka hakkin shi ka kawo hakkin mutum ka bashi gonarsa ne ko fulotinsa ne ko menene aka cuce shi ka ɗauko abin shi ka bashi aka ce ya fi maka lada da ka yi aikin umra so ashirin ka yi aikin haji so ashirin duk su ɗaya ne wajibi ko sauran duk na filfili ne ka yi wanka warware wannan matsala ya fi maka lada wajen Allah saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in أحب إلي مما افترضته عليه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه معنى فرلا منتي ɗaya a cikin farilla ya fi awa uku a cikin nafila shi yasa suka ce da liman ya Allahu akbar kana cikin nafila sai ka sai ka sai ka sai ka ka shigo kai Allahu akbar saboda sakan ɗaya da zai wuce ka tare da liman ɗin cikin farilla ya fi minti biyar da kai cikin nafila ne saboda ma ta ƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min min maftaratuhu alayhi in kana so ka fahimci addinin musulunci sai ka bi manzon Allah a hankali a hankali a hankali man ghashana falaysa minna ya yi azumi ya kai mutane dubu umra ya je ai mishi addu'a manzo Allah ce wallahi ba musulmi bane ba kai tunda kai algus duk wanda ya kwana gidansu aka ci abinci aka koshi makocinsa ya kwana da yunwa manzo Allah ce wallahi ba mumini bane baka da imani to ya za a yi mu fahimci addinin musulunci eh to rayuwa ce haka shi yasa kowa ke cikin wahala shi yasa kowa ke cikin wahala shi yasa kowa ke cikin wahala in ba haka ba musulmai sun fi kowa duniya yawa duniya a yanzu eh musulman duniya a to amma ba su da kalma waye su yi shaurarin su an fi karfin su sai abin da aka sai abin da aka yi musu aka yi da su sai yadda aka yi da su saboda me saboda abubuwan da man da aka ce din nan inna lanansur rusulana wallazina amanu ma ba haka aka faɗa ba to me yasa Allah bai taimaka ba saboda akwai abubuwan da kuka bari akwai abubuwan da sharuɗan da kuka bari kuka kakkauce kuna bin son zuciyarku كتب الله لأغلبن أنا ورسلي to manzannai sun cika sharaɗin sai Allah ya ba su ta hukunsa yanzu musulman da ke duniya kuma fa musulman da ke duniya sun kai miliyar da rabi suna da yawa ɗimbin yawa duk duniya ba inda ba musulunci kuma tun da aka yi duniya har zuwa yanzu har ana da kasa babu wani manzo ko annabi ko wani da ya zo ƙurarren lokaci shekara 22 manzon Allah ya bar duniya ya kawo manzancin ya tafi har yanzu sakon shi na tafiya kowanne a cikinmu ya attahiyatu lillahi asal kowa ya haddace kowa alhamdulillahi rabbil alamin kowa ya haddace alqur'ani kowa ya haddace addu'o'i kowa yana yi wa ya koya maka wa ya tilasta maka dole kai haka tabi'a ka ta faɗa maka duk duniya sakon manzon Allah na ta shiga har yanzu suna ta shiga tare da cewa manzo Allah ya bar duniya shekara na dubu da nawa to ka gani ko kuma da manzon Allah ya zo shekaru 100 shekaru na fara bisa fi alfa sanatin la 50 aman shekara 22 yayi 12 goma ba haka bane ba amma har yanzu sakonnin manzon Allah suna shiga ko ina kai din nan kana tashi zan attahiyatu da kowa da yayi sallah attahiyatu lillahi as-salawatu at-tayyibat haka za ku koya ma matanka haka za ku koya ma ƴaƴanka haka za ku koya ma wani haka za ku koya ma wani da dadi ba dadi ana samun kudi ba ko ba a samu ana samun albashi akan haka ko ba a samu ana nan ana yin karatun dole ne a yi dole ne a yi saboda shine fitra shine fitra ma'anan fitra shine ma'auni a jikinka na abin da yake daidai ko ba daidai ba duk sa'an da kai abin da yake daidai za ka ji daɗi rannan ko da ba wanda ya gani duk sa'an da kai abin da yake ba daidai ba ko da a ce ba wanda ya ganka in ka kwanta ba za ka yin bacci ba sai ka ji ba daɗi saboda allah ya halice ka ne akan fitra akan imani sai kai abin da ya saba ma wannan ba za ka ji daɗi ba ko dabba ta yi abin da ba daidai ba ta sani mage in ka bata nama sai ta zaya gaban ka ta yi mai in ta sace fa saboda me ta san ta yi mai a ba sa ta yi ba daidai ba ita akwai sata na da hukunci ne wajen ta ta yi wata yi sata mage ta san sata ne ta san ta yi ba daidai ba haka Allah halicci halittarsa ko kana so ko ba ka so haka al'amarin yi an fahimta in ana so a fahimci addinin musulunci sai a tafi a hankali in ba ka sai ka je ka rabu da addinin musulunci kana bata lokacinka laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham satirana wanda duk baya girmama na sama da shi baya tausaya mana kasa da shi ba musulmi bane don me ya kawo hayaniya kullun rashin zaman lafiya baya girma na sama da shi na sama baya girma na kasa da shi ta yaushe za a zauna lafiya shi ne mutu'atu talaq kenan ko in mutum ya saki matarsa sai ya kawo wani abu ya bata shi addinin musulunci shi ya kawo wannan eh قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن ابن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة عبد الرحمن بن عوف يا سكي وتما تنسى سيكا وبي ويأتي غاشي آباتا ko ta je ta sayar ko ta yi mata hidima ko ta yi mata menene ya dauku baiwa ya bata kuma an san muhimmancin baiwa a wannan lokacin قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول عبد الله بن عمر يا كسن شيء لكل مطلقة متعة لكل مطلقة لكل مطلقة وين ما كان ده هوسا دوتش أكا سكيتا إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها sai wanda aka aure ta ba sadu da ita ba shi aka sake ta ita shi a ba ta rabin sadakinta in sadakin miliyan ɗaya ne za a ba ta dubu ɗari biyar kenan ko in dubu ɗari biyar ne za a ba ta dubu ɗari biyu da hamsin kenan rabin sadaki قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال يتي ابن شهاب يتي لكل مطلقة متعة دوت أكسكيت زابات متعة قال مالك وقد بلغني عن القاسم ابن محمد مثل ذلك قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها wai mutu'a din nan ba shi da iyaka da yawansa da karancinsa abinda kaga za ka iya shine za ka bata akwai manyan mutanen da in ya saki mace wani ya bata gida wani ya bata kuɗi wani gona wani menene da menene gwargwadon abin da Allah ya hore maka an fahimta قال باب ما جاء في طلاق العبد باب da yazo na bayanin sakin bawa bawa ya saki matarsa unwanin babin kenan ku to za mu ga abinda imam malik hadisan da ya kawo akwai maganar bawa a ciki قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة ورسولنش نفيع مكاتبين نا أم سلمة مكاتب شيني أن كريا مسفنسا أن ينكا مسفنسا جي كككاو كذا كذا موتا نا أم سلمة ما ترمز الله صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها قباوة كانت تحته امرأة حرة ينادى مجي ما تتاسك ما ياتي fatallaka hasnataini sai ya sake ta saki biyu thumma arada an yuraji'aha bayan ya sake ta saki biyu sai ya zo yana so ya sake komawa da ita ai bawa ne ko bawa haƙƙinsa nawa ne فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك sai matan manzo Allah suka ji kaga kai nufai kai bawa ne matanka ya ce ka sake ta saki biyu kuma kana son ka koma da ita je ka ka tambayi sayyidina usman ka je me ke hukunci falaqiyahu inda daraji bi yadi zaid bin thabit sai ya hadu da sayyidina usman wurin darajur sunan wuri ne fasalahuma sai tambaye su ni fa bawa ne ina da matata ya amma na sake ta saki biyu ina son in koma da ita fabtadarahu jami'an faqala sai suka hadu suka ce harumat alaika harumat alaika saboda me eh ita fa to da me aka yi aiki eh matsayinta aka duba ko matsayinsa قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين ينال ماتا آتي بابي وابا يسكي تسكي بيو فاستفتى عثمان بن عفان فقال سيجيني من فتوى وجه سيدنا عثمان شي سيدنا عثمان يتي harumat alaika ta haramta gare ka shikenan قال حدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت يا تنبيان من فتوى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين يتي إنا لما تاء ناسكي تسكي بيو فقال زيد بن ثابت حرمت عليك shi zai da ya ce ta haramta gare ka قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول سيدنا عبد الله بن عمر يا كسر سيدنا فدرتشيوا إذا طلق العبد امرأته تطليقتين إن باوى يسكي ما تنسى سكي بيو فقد حرمت عليه تبس تحرمت غريش hatta tankiha zaujan ghairahu sai ta yi wani aure tukunna hurratar kanat au amatan baiwa ce matan ko ɗa wa iddatul hurrati salasu hiyadi iddan mace da aka saki ta in ɗa ce haila uku ko tsarki uku wa iddatul amati haidata ne in baiwa ce kuma iddanta haira biyu kenan an fahimci wannan hukuncin قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول شي عبد الله بن عمر yana fada cewa man azina li abdihi an yankiha duk wanda ya ba bawansa izini je ka kai aure har ya je aure fattalaqu bi yadi al-abdi laysa bi yadi ghayrihi min talaqihi shay'un hukuncin saki na hannun bawan ne ba hannun ubangidansa ba tare da cewa da shi da sakin duk karkashin wasuki hannun mai gizo amma tun da ka ba shi izini ya je ya aure ya je ya yi aure to saki kuma na hannunsa ba kai saka saki matan ba saboda kara masa kankanci to sai a takura masa kenan ko a ce ya sake ta fa amma an ya khudha rajulu amata agulamihi aw amata walidatihi fala junaha alai amma mutum yana da bawa duk abinda bawa ya mallaka nawa ne ne na mai gidansa ya ce talakul abd bai kawo babin da ke magana kan bawa ba sai ce mukatab me yasa yace ai manzo Allah ce al mukatabu abdul ma baqiya alaihi dirham ko dirhami ɗaya sauran shi bai gama biya ba yana kangin bauta sai ya gama abinda istinbatin da imam malik ya yi istinbatin ajib an fahimta babu ma ja a fi nafakatil amati iza tullikat wa hiya hamilu yace babin da ya zo na bayani ciyarwar baiwa in aka sake ta alhalin kuma tana da ciki mace na da ciki ɗa ne ya aure ta ya sai yana da tana da ciki she sake ta zai ci yadda ita dole koko a'a sai in ya gara ma in saki ne ba ini ne babu ita ba ta da haƙƙi a kan shi ko wajen zama ko ciyarwa amma ɗan da ke cikin ta fa to dole sai a ciyar da ita saboda ɗan da ke don ɗansa ne ko قال يحيى قال مالك ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة ولا عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وإن كانت حاملا ice ko da tana da ciki ba dole ne su ce da ita ba idza lam yakun lahu alaiha raja in ba komai tsakanin su qala malikun wa laysa ala hurrin أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم وهو عبد قوم آخرين ويتي ليس على هر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده wannan mas'ala ce tsakanin bawa da da ubangidansa ko laysa ala hurrin an yasarri ala ibnihi wa huwa abdul qawm wa huwa abdul qawmin akharina laisa ala hurrin da ba wajibi bane akan shi ya neman nan da ake cikin da ake da shi wani bawa ne na wani kai ka je ka ciyar da shi da shi da da shi da abin da ke tare da shi duka ai bawa ne na wani ko babu iddatul lati tafkidu zawjaha babin da yazo na iddan matan da ta rasa mijinta mace ne tar aka rasa mijinta aka yi sama da kasa aka rasa shi to yaya za ta yi iddan kwana nawa za ta yi za mu ji ko قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال يجي سيدنا عمر يأتي أي امرأة فقدت زوجها duk matan da ta rasa mijinta ya mutu ne ya tafi ne ba a gan shi ba falam ta dire aina huwa ba ta san ina yake ba fa innaha tantaziru arba'a sinin thumma ta'attadu arba'ata ashhurin wa ashran thumma tahillu suka ce matsala ce da kan sun ce wannan ijtihadi ne daga sayyidina Umar matsala ce ta zo zamanin sa ga wata ba a san inda mijinta ya shiga ba to sai yayi tunane in an batta ta zauna haka har abada an cutar da ita in ai gaggawan ce mata ta je ta yi aure an cutar da mijin in ya dawo to yaya zai yi to sai tunani sai ya saka ya ce to za ta zauna shekara hudu in ba ji labari ba kuma ta yi idda wata hudu da kwana goma shi kenan sai ta tafi to abinda ake gudu da in ta yi idda ta je ta yi aure me ake gudu to in shekara hudu da wata hudu da kwana goma in ya ta dawo kuma fa ya za a yi abinda za a yi wancan lokacin haka za a yi a wannan da kansu manyan malamai malikiya sun ce sai na umar kansu ijtihadi ya yi da matsalar ta zo masa sai kalli matsalolin ta fuska guda biyu in an ce ta zauna har sai ran da aka gan shi an cutar da ita in an ce jiki ke aurenki an cutar da shi an kaddara zai dawo ya dawo to yaya zai yi to sai kaddara cewa ta zauna shekara hudu duk inda yake za a gan shi in ba gan shi ba an yanke tsammanin cewa yana nan ke to sa'an nan sai ta iddan wata hudu da kwana goma to sa'an nan sai ta je ta yi aure ijtihadi ne sai ka kaddara lokacin da ake rayuwa irin rayuwar da suke ciki wannan matsalar za ta iya tafiya to amma yanzu ka ce ma ya ta yi zauna shekara hudu da wata hudu da kwana goma to sai a duba halin da ake ciki ‘yar suwa ce ce a ina take wani hali take ciki mai take ciki mai take ciki amma ka ce ‘ya ta zauna shekara hudu ana jiran mai shi ko zai dawo ko ba zai dawo ba wa zai ciyar da ita ya za ta samu kanta a ina za ta zauna iyayen ma suna neman kai da ita ne ta je ta yi auren kuma ta dawo musu shekara hudu ta zauna musu to sai malamai shi yasa da'iman shi an samu unguwa manyan unguwa manyan malamai a samu mutane waɗanda suke bincike cikin al'amuran da ke kai kawo to shi ne sai a yi ijtihadi sai a ce mata wancan shekarar da shekaru biyu da suka wuce aka ji aka yi mutuwa mace-mace a kazan maka ai an ba da fatawa muka ce duk wacce ta yi kaza ta je ta yi aurenta shekara ta kewayo ba labari da yake aurenki wannan magana an gama da ita kuma ba abin da ya tashi ba wacce ta je ta yi aure aka ce mijinta ya dawo ba haka bane ba da su malamai shi suka rarraba mijin ya tafi din a fagen fama yaki ne ya tafi koko a yaji kasan arna ne aka rasa shi koko menene da menene koko fitina ce tsakanin musulmai aka rasa shi to sai suka kiya kowanne suka bashi hukuncin da suke ganin ijtihadi a wancan lokacin yanzu kuma shi aka rasa masu ijtihadi ba malaman da suke da nutsuwa akan ilimi da za su kalli matsaloli shi yasa kowa sai ya fake da imamu malik ya fake da imamu ahmad ya fake mu kaza kaza kaza kaza ya faɗi abin saboda mai fatawar ta zo masa ba shi da sukuni bai gama karantawa ba bai gama tunane ba bai san yadda zai yi ba kuma ba shi da halin da zai ce ban sani ba to shi ne sai na sai ya riga yana kokarin shi mai samuwar abin da zai faɗa an fahimta a to najeriya wane ne mufti babu kano wane ne mufti katsina sakkwato birnin shehu maiduguri duk babu me hana ma'anan babu din nan kowa ya je yadda ran shiga dama ke kungiyar da kake bi malamin ta shine mai mai fatawanka ko da daidai ne ko ba daidai bane ka to shi yasa ganin wata ai sabani shigan azumi ai sabani fita ai sabani sallah ai sabani kaza kaza ai sabani saboda me ba malaman da ke zaune suna binciken wannan al'amari amma kasashen musulmai da suke da manyan malamai ba ruwansu fa wai don saudiya ta ga wata fa ba ruwansu shi yasa wani lokaci za ga an ga wata saudiya tsakanin saudiya da pakistan ko da oman ko da wata kasashe ko da masar akwai kwana ɗaya wani lokaci na taba lissafi sai da aka samu kwana biyu saboda malamansu su ma suna bincike da abin da suke gani yaushe wata ya shiga yaushe wata ya kaza yaushe wata ya kaza yaushe wata ya kaza da an yi haka amma ba da manufa ba lokacin da ba wa'annan rediyo da talabijin da menene da menene kafofin watsa labarai da menene da menene in mutum ya je aikin haji sai ya dawo sa'annan a tambaye shi yaushe kuka hau arfa rashin sanin yaushe suka hau arfa ya hana garinmu mu yi layya a yi sallan layya ya hana to da mai ake lissafi kwana goma na watan mai za a yi layya sai yan alhazai sun dawo yaushe ku kawo arfa yau sai rana ka za mu kawo arfa an fahimta to yanzu wannan matsalar kuma sai ta wuce sai aka zama hayaniya rigingimu suka shiga ciki wannan garin su ce an gani wannan sai ba a gani ba wannan sai za a tashi da shi wannan sai ba za a tashi da shi ba babu kalma daya abin da ya kamata tun da akwai sarkin musulmi akwai inda matsalar take komawa duk wanda ya ga wata nan zai fada abin da sarkin musulmi da jama'ar musulmai suka zaba rannan shine ranarsa wannan magana mun yi tun biyu ke ko sallar idi dauka da ajewa ba matsala ce da sallar azhar ka yi ta karfe ɗaya ko sai ta nuna ko sai ta kone ba ba ba wannan bane ba ka yi a masallacinka ta ɗauko ta fasa ko ta nuna ko ta kone wannan ba matsalar ka bace ba ba matsalar ka bace matsala ce ta shugaban musulmai sarakuna sarki da malamai in suka ce yau ɗauka raunai sallah in suka ce yau an gama yau ne an gama don kai ka je ka kaɗaita ba abinda za ka canza ma sha'anin musulunci aka ce in mutum ya gani shi kaɗai ma saura ba a gani aka ce karya ta kansa ba ba haka bane ba to shine abin da yake haifar mana da duk rigingimu kenan ko to sai na umar hukuncin da yake da sai ta zauna shekara hudu da wata hudu da kwana goma kuma da kansu suka ce ijtihadi yayi in ya dace da halin da kake ciki yanzu sai a yi in malamai suka gani shekara hudu da wata hudu da kwana goma zai haifa mata wata fitina sai su yi mai sai su nuna mata abin da za ta yi shi kenan sai ta je ta yi don wata ka ce mata shekara hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma din nan ba karamin aiki ba ne wajenta sai ta je ta fada cikin mai cikin fitina ya fada cikin fitina tana zaune wannan ya zo neman ta da aure a ce sai ta shekara hudu da wata goma ya tafi wannan ya zo ya tafi sai ta shiga fitina sai ta yi mai sai ta yi ma addinin tawaye sai ta yi ma shari'ar tawaye sai ta shiga cikin matsaloli an fahimta قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها هذا حكم إمام مالك كده إن تي أوري وأنت أورادي يا سادة ko bai sadu da ita ba to aka ce fala sabila li zawjiha al-awwal ilaiha sai bayan ta yi aure din an yi jira din sai ta yi aure sai ga mijin ya dawo imam malik ya ce a an gama sai je ne ka je ka nemi wata matan kuma ka yi aure qala malik wa zalika al-amru indana yace haka al'amarin yake a wajenmu wa in adrakaha zawjuha qabla an tatazawwaj fa huwa ahaqqu biha in ya dawo ya tarar da ita kafin ta ya aure shi ya fi cancanta dama matarsa ce sai ya dauke ta su tafiyarsu qala malikun imam malik yace wa adraktu an-nasa yunkiruna allazi qala ba'd an-nasi ala umar ibn al-khattab yace na riski mutane suna inkarin abinda sayyidina Umar ya faɗa annahu qala yuhayyaru zawjuha al-awwal idza jaa fi salaqiha aw fi imra'atihi in aka ce sayyidina Umar ya ce mijinta na farko in ya dawo sai a bashi zabi ko a baka sadakin ka ko ka dauki matanka suka ce a ai an yi inkarin wannan aka ci da aka danganta ga sayyidina Umar amma Imam Malik abin da yace in ta riga ta yi aure bayan an yi ijtihadi an tabbatar da hukunci sai ga mijin ya dawo aka ce sai ya hakuri ya je nemi wata matar ya aura قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها imam malik ya ce na samu labari daga sayyidina umar cewa in mutum ya yi tafiya ba shi gari shi ya saki matarsa sun mai raji uha fala ya bulugu haraj atuhu bayan ya sake ta ta sani sai ya yi kome ya ce ya dawo da ita amma ba ta san dawowa da ita da ya yi ba waƙar balaga talaquhu iyaha fata zawwajat ya ta san cewa ya sake ta amma ba ta san cewa ya koma da ita ba duk da cewa yana da hakkin komai a kanta ba ta sani ba sai ta je ta yi aure annahu in dakhala biha zawjuha al-akharu aw lam yadkhul biha fala sabila li zawjiha al-awwal alladhi kana talaqaha ilayha wannan da ya sake ta yayi komai ba ta sani ba duk da ta yi aure sai ya hakura mijinta da ya aure ta sai ya dauki matarsa su tafi qala malikun wa hadha ahabbu ma samitu ilayya kaga insaf adalcin imamu malik هذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود yace ahabbu ma samitu ilayya ma'ana ya jijiyo maganganu da yawa wannan ita ce maganar da yafi tafi kwanta mishi a hankali tafi kwanta mishi amma duk da shi bai sa ya rinjayar da wannan yayi shiru ba da ya rinjayar da wannan sai ya fadi gaskiyar mas'alar akwai mas'aloli a cikin akwai maganganu a cikin mas'alar اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ai sun ce mutu'a din ba wajibi bane ganin dama ne kyautatawa ne ai wayan suka ce wajibi wayan suka ce ba wajibi